بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna sha uku ga wata na biyu watan safar shekara ta 1439 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace wa biyun watan sha ɗaya miladiya ta 2017 a cikin wannan masallaci na umar bin khattab radiyallahu anhu insha Allah za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha siffa sallar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tun daga kabbar al-harama har zuwa sallama kamar kana ga sallar a sati biyu da suka gabata inda muka tsaya an yi magana akan as-salatu fin ni'ali wal amru biha yin sallah da takalmi kuma da umarni da aka yi akan ayi haka nan din to hadisai dai sun wuce al-saha wanda an riga an karanta su a sati biyu da suka gabata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yana sallah wani lokaci da takalmin shi wani lokaci babu takalmi wannan ya tabbata a cikin sunna haka kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim ku saba wa yahudawa ku yi sallah da takalman ku saboda su yahudawa ba sa sallah da takalmi kuma ba sa sallah da hubbi kenan saba musu shine yin sallah da takalmi wani lokaci kenan babu laifi wani lokaci in kaga yanayi ya dace ya kama kenan sai ka samu kai ma ka dan dana wannan sunna daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka tattauna mas'alar idan za a yi ka tare misali mutum ya zo masallaci a kuma takalmin shi yana yiwa ya biyo saman jibji saman gololo da sauransu manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana cikin sallah ya fitar da takalman shi da aka yana hudu takalmai sai ajiya bangaren shi na hagu su ma sahabbai kowa sai hudu takalmai shi da aka ƙari sallah sai mazalla salasa da yake cewa me yasa kuka hudu takalmai ni wahayi aka muni cewa takalmina akwai datti tare da shi da aka sai na hudda shi amma kuna ku ai ba su da wani datti kenan bai kamata ku hudda ba daga nan sai hudu ka'ida gaban ma idan ka zo masallaci kana shakkan kasan takalmi ka ko akwai wani abu mazala ce ka goga shi da ƙasa an ka goga da ƙasa shi kenan gari wannan kenan shi ne abin da ya tabbata a cikin abin da ya shani yin sallah yin sallar takalma wani lokaci a cikin sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko wani bawan allah wanda ya hada wani littafi mulakhas ya kira sunan littafin da sunanun mansiya sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka bace sun bace bat an neme su an rasa wanda daga cikinsu sai ya kawo a sunna ta goma sha bakwai da ya kawo sai ya kawo yin sallar takalmi ya ce shi ma iya daga cikin sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka nema a yau aka rasa saboda ba a karanta ko kuma a karanta ba aiki da shawar makamancin wannan alaƙal ba ce dole dole sai ka sallar takalmi amma dai ka san cewa iya cikin shari'a kuma karka yi kokarin juhudi ka ce a aibu ba haka nan bane ba ko kuma kana ga abin bai ma daɗi a cikin zuciya ko na makamancin wannan wannan kuma na iya sabba maka wata matsala ta daban wanda in baka hankali ba zai iya hudda ka daga cikin musulunci in kai in kare shi Allah mana jagoranci matashiyar karatu yau mala yake cewa as-salatu 'ala al-minbari yin sallah a saman minbari minbari shine wani abu da liman yake hawa ranar juma'a mai matattakala guda uku ya taka na ɗaya na biyu na uku to wani shi ake ciwon mimbari wanda ake hawa ana hudu ba to wa ana manzala sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya yi sallah a saman mimbari a saman mimbari saboda ya karantar da mutanen da ake sallah kenan ga yanda na yi kaga yana wuri wanda yake kololuwa sama da su kenan za su iya tsinkayo shi duk irin abin da ya suna iya ganin cewa ga yanda manzala sallallahu alaihi wasallami wannan kuma yake nuna maka muhimmancin dukkan wani wanda Allah ya bashi jagorancin al'umma sawa'u ne zamanto shugaba ne kai na masallaci ko kuma a kai wakili ne na al'umma a kai wani shugaba ne na na ƙasa ko wani duk dai wani mutum mai girma wajibi ne ya tsaye tsaye daga cikin haƙƙin da ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da mutane suke da akan ka a matsayinka na shugaban su ka karantar da su addini to lasema kuma idan zamanto malami ne kai wata na wani masallaci ya wajibi ne a kanka lokaci zuwa lokaci ka rika waiwayowa kana wa mutane a bayanin cewa kazan nan wa a cikin addini kaza ne saboda dalili kaza amma idan aka bar mutane haka nan kowa abin da ya ga dama sai ga wasu abubuwan da ba su da alaka da addini suna shigowa cikin addini saboda ba su mutane ba sun addinin ba kai yanzu ka kadarta Niger a ce mutanen da suke cikin ta gaba ɗaya sun karanta musulunci da shugaban da talaka gaba ɗaya kai kana tsammani wannan ragabzar da ake ciki ko kuma wannan ragamzar da ake yi a cikin ƙasar nan da ɓalɓalcewar abubuwa gaba ɗaya tsakanin talakawan da masu mulkin kaga da aka bata faru ba inda an karanta addini kowa ya san Allah wallahi tabbas na mana cikin wata ni'ima wadda Allah kaɗai san iyakanta to wajibi ne ga ma'abuta al'amarin mutane abu na farko wanda yake tilas kamma ku samu musu sauƙin rayuwa ku kiyaye musu abin da ya shafi addinin su ku yi kokari ku tabbatar da hanyoyin da za a karantar da mutane addini kaga sai a zo a yi ta tarbiyyar gangan jikin ɗada a yi ta tarbiyyar da shi ana tsatsaga mashi wani harshe ko wasu wasu ilmuka wanda watakila shi da kanshi ba za su amfani shi ba ƙarshe kuma sai zamanto wahala akan al'umma ko na makamancin wannan amma inda ya san addini kaga alal ya karanta hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku yi ku rahamci ku yi tausayi wanda suke kasa wanda yake sama da zai tausayi to mutumin da tun yana ɗan ƙarfi ya karanta mashi irin waɗannan abubuwa har ya tashi ya kai wani matsayi kaga da wahala al'umma su jikata a ƙarƙashin as-salatu ala al-minbari wa salla sallallahu alaihi wa sallama marratan ala al-minbari wa fi riwayatin annahu dhu thalathi darajatin wa salla sallallahu alaihi wa sallam marratan ala al-minbar wani lokaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a saman mumbari wa fi riwayatin a wata riwaya kuma ta daban annahu zu salasi darajatin wannan mumbarin ma'abucin matattakala guda uku ne kina abin takawa guda uku ne ba a yi ya wuce uku an ya wuce uku ya zama mumbari na bid'a mumbari na sunna kenan matattakala guda uku gane shi fa qama alaihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a saman mumbarin a matattakalan ta uku fakabbara wa kabbara nasu wara'ahu sai manzo Allah ya kabbara Allahu akbar mutane su suka kabbara a bayan shi wa huwa ala al-minbar kuma yana saman minbarin nan summa raka'a wa huwa alayhi yayi ruku'i yana saman minbarin nan summa rafa'a ya taso daga ruku'i fa nazala al-qahqara fa nazala al-qahqara da ya taso daga ruku'i sai ya sabko daga saman minbarin da baya baya kene tattaki a baya-baya sai sabko hatta sajada fi aslil mimbar sai sujada a gindin mimbarin kenan gindin mimbarin inda matakala ta fara za ta fara kasa kenan sabko sai da sabko kasa tukun sai sujada a malaikita sun ma'ada kenan da ya sujada guda biyu da ya tashi hallau sai sake koma saman mimbarin sai ya tattaki ya hau wannan matattakalai guda uku ya taka ya hau fasana'a fasana'a kama sana'a fi raka'atil ula sai ya aikata kamar yadda ya aikata a raka'a ta farko kenan ya tsaya a saman minbari yayi karatu ya kare yayi ruku'i yana saman minbari ya taso daga ruku'i duka yana saman minbari suka yi sabko sai ya sujada a ƙasa sai yake cewa hatta faraga min akhiri salatihi har sai da ya kammala sallar shi kaf kenan yana saman wannan yana saman wannan minbari in yazo sujada sai sabko ƙasa summa aqbala ala nas lokacin da ya kammala sallah manzala sallallahu alaihi wasallam sai huskantu mutane sai ce ayyuhan nas ya ku mutane inni sana'tu hadha na aikata haka litatammu bi dan ku yi koyi da ni na aikata haka don ku yi koyi da ni wali ta'allamu salati kuma don ku koyi sallata kenan manufa ta hawa saman mimbari da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da yake cikin sallah kenan yayi ne don mutane su ga yanda yake yin sallah to anan mala yake cewa wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka yake cewa ya dullu ala annal harakata almutawaliyata dakhil as-salati idha kanat li amrin 'aridin wa li hajatin fa innaha la tubtilu salat dukkan wata haraka da wani motsi da zaka yi da kai kawo idan ya zamanto a cikin gyaran sallar ne to bai ba ta sallah bai ba ta sallah kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tattaki kaga tattakin nan a hawo mumbari a sabko bai cikin aikin sallah to amma saboda wata manuwa daga cikin manuwohin da Allah ya halicci dan adam dan ita a koya mashi addini sai manzo Allah yayi wannan aikin ko babu qabli babu ba'adi sallah ta yi ras to shine malai yake cewa anan waɗannan harakat ba sa bata sallah yake cewa faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yas'adu al-minbara thumma yarji'u al-qahqara thalatha darajatin summa yas'adu fi asna'is salat kenan yana cikin sallan ya hau kuma ya sabko kuma ya koma kenan duka wannan bai bata bai bata sallah shine malaka cewa wa anna salatal imami a'la min al ma'mumina tajuzu idza kana li hajatin kuma karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa babu laihi inda liman yake ile zamanto wuri ne wanda yake ya dan ya dan taso ya dan ciro ya yi inda su mu suke tsayawa malai ke cewa idan ya zamanto akwai bukatan haka to bayan shi kuma malai ke cewa a cikin hadisin nan za mu ƙara fahimtar cewa jawazu salat alal mimbar babu laifi za ka iya yin sallah a saman mimbari da sauran maganganu da malamai suka yi ƙarƙashin shi wannan hadisi haka malai ƙara da cewa ahammiyatu ta'limi ta'limin nasi sifata salatihi sallallahu alaihi wasallama mahimmancin karantar da al'umma siffar sallar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da haka manzan Allah ya rika hawa mimbari yana sabkowa don ya karantar da mutane sallah yan uwa musulmi a yanzu kusan rayuwar da muke babu wani abin da ya rage kaf a cikin alamomi na addini wanda ya wuce wannan sallar ita ce ake dan kokarta ana hamzartawa ana zawa ana yin ta to ita ma kuma kamar yadda bayani ya riga ya gabata akwai kalubale da yawa a cikin ta na farko dole wannan sallar taka ta zamanto ka kwaikwayo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da kawai kaga a anguwanku ana yi ko kuma a garinku garinku ba hujja bace da allah zai tambaye ka anguwarku ba hujja bace da allah zai tambaye ka allah zai tambaye ka akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi koyi da shi ko ba kai koyi da shi ba haka manzan allah ya karantar ko kuma a'a kawai haka ka tashi kaga ana yi kai ma kasa ba kai gaba ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma ya ce fawailul lil musallin ko zazzabo na bala'i ya tabbata na azaba ya tabbata ga wasu ga wasu masu yin sallah allazina hum an salatihim sahun mutanen da suke masu koto ko rafkanwa a cikin sallar su bi ma'ana sallar ba a doke ta a bakin komai ba Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu Allahumma rabbana Allahu akbar kaga lunwashin kirkin ba ka yi in kai ruku'i kan kace subhana rabbiyal azim so dai kuma ka taso zamu zo mu gani in yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruku'i idan yayi ruku'i sai kowace gaba ta dauki nazarinta ta zamna gam in ya taso daga ruku'i kowace gaba sai ta koma inda take asalinta ta koma gam ta tsaya sai so tukun zai zai ta sujada banda kuma abubuwan da yake karantawa a cikin suratu maryam Allah yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salat wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya dai daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa annahum tarakuha bil kulliyya ba sallar suka bari ba ka tokan ba sai a suna sallar amma ba sa yin sallar a irin hay'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ba sa yin sallar akan lokacin da waɗannan wasu abubuwa da ana bukata a yi muraja'ansu ka kakkaɓe ma littafin ka ƙura ka taika koyi sallah sallah ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah saboda karatun sallah kadai ba ƙaramin karatu bane ba saboda wani lokaci an ta jagule har a wani masallacin sai an sake sallah sai a rasa yadda za a yi ko sahawun ma da ake da sujadar kabili ko ba a rasa wacce ce za a yi kai karshe da aga nutsuwa kawai gwandare wara sake sallah to kaga ai karatu ne mai girma kuma inda ce an yi karatu tabbas za ta gyaru akwai wanda za a mata aibacin ta to karatu wajibi ne ga dukkan magidanci ya karantar da iyalin shi yadda ake sallah matarka ƴaƴanka karka bar su haka nan kara zubi ya zama to kawai kai abin da ka sa a gaba ya zai aje a nemo su shinkafa su ci fasa shikenan kawai a nemo su tuwo su ci duk kokarinka da kazar-kazarkinka da hamzarinka a cikin rayuwa gaba daya ya taƙaita akan neman abinci kan neman abinci idan ka karanta tarihin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su mallaki abincin ba amma kuma in ka ga yadda suka bauta wa Allah subhanahu wataala har Allah sabkar da ayoyi a cikin Qur'ani yake yaban su ba su mallaki abin ba kai kuma ka mallaki abinci wata kila na wata wata kila na wata biyu wata kila na wata uku wani zai aje na shekara ma wani shi wani shekaru ma za ka ci abinci so ɗaya so biyu so uku a wuni kusan da talaucin ka ka ci wani ya ci so biyu to su wancan lokacin sai a wani wunin da mutum zai shahita shahita sak bai karya ba bai ci tora na bai ci tun dare ba saboda yunwa ɗan adam yana suma amma ba gudu ba ja da baya akan bauta wa Allah subhanahu wataala to mu kuma yau sai zamanto hammuna butununa gurin mu gaba daya kawai ya za'a mu cika cikin mu sai zamanto abin da yake ba mu wahala a cikin rayuwa yanzu shine me shine wannan cikin sai ba mu wahala duk kokarin da ake ga mutum yana fama ya zubar da hawaye yana za za za dakushe mishi hanyar ta samun abinci shi ma wane ne yana kaga wannan hanyar ta samun abinci ce wannan hanyar ta samun abinci ce duk dai ba a wuce abincin ba to ka nemi abinci ba laifi amma dai kakka mace abin da ka karayi wannan gaba daya shine bauta wa Allah subhanahu wataala ita kuma sallah tana ɗaya daga cikin rukunin musulunci bayan magana kenan akan abin da ya shayi sallah akan mimbari kenan wajibi ne dukkan wani wanda Allah ya bashi jagorancin al'umma ya karantar da sun da ake sallah yanda ake sallah yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma sallah wanda yana ɗaya daga cikin munhohi ko kuma dalilai da suka sa malam ya wallafa wani littafi saboda rudani da cece ku ce da kai kawo da tarnaki da kwangwabakon baya a cikin maganar da ya shayi sallah sai malam ya wallafa wani littafi ya zuba hadisai ingantattu gaba ɗaya kaf a cikin shi don ka san ga yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sallah ka kwaikwaye ta don samun tsira gobe kiyama malam ce as-suturatu wa wujubuha sanya sutura ka sanya sutura a gabanka kuma da wajibcin sanya suturai wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqifu qariban min as-sutrati annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana tsayuwa kusa da suturar shi sutura shine abin da zaka sa ya zamanto me zaki za kira shi da Hausa sutura haka suna haka kitabe aiwa kenan sutura da mutum zai sa lokacin da zai sallah ka sa wani abu a gabanka saboda kar wani gilma maka akan sallanka to ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sanya sutura qariban min yaqifu qariban min sutura kuma yana tsayawa kusa da wannan suturar tashi kamar yaya bayani zai zo fa kana bainahu wa bainal jidari thalathata azru'in tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da da katanga kenan katanga da take mushi a matsayin sutura tsakanin shi da wannan katanga thalathata azru'in zira'i guda uku ne zira'i guda uku zira'i daga wannan ɗan yatsa taka ta tsakiya zuwa nan gwiwa hannunka wannan shine zira'i guda kenan daga inda kake tsaye zuwa suturarka sai ka auna kenan nan ɗaya biyu uku zira'i uku tsakaninka da suturarka kenan shine ka cafa kana bainahu wa bainal jidari thalathata azru'in sai ke cewa wa baina mawdu'i sujudihi wal jidar mamarrashat tsakanin mawdi'u sujudihi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ajje goshin shi yayin sujada da katangar da take mishi a matsayin sutura dai wurin wurin da yake bari bai wuce ba inda akuya za ta iya wucewa kiran kusan zira'i biyu da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake doka a wajen wajen yin sujada daga inda yake tsaye zuwa sutura zira'i uku daga inda zaka ajje goshinka zuwa zuwa suturar taka inda akwai za ta iya wuce kenan wani wuri dan dan yasira haka kadan sai yake cewa kana ya kulu ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusalli illa ila sutratin kar da kai sallah sai zuwa ga sutura kenan zaman to ka sanya wani abu ya zaman to maka sutura lokacin da zaka yi sallah kar ka bar gaban ka haka nan ba komi wala tada ahadan yamurru bainaka baina yadayka kuma in ka sanya suturan nan to kar ka bar kowa ya shiga tsakaninka da kai da wannan suturar taka kenan ya bi gabanka idan wani ya zo zai wuce kenan sai ka hana shi mazala salasu da muke cewa fa'in aba ya zo wucewa sai ka mai ishara ka dakatar da shi sai ya kiya to faltukatilhu sai ka yaƙe shi sai ka yaƙe shi fa inna ma'ahu alqarin tare da shi akwai akwai akwai shedan to za ka yake shi sallar za ka bari kuma a shiga fama yawa kenan an yazo ka mishi ishara bai tsaya ba ya sake dawowa sai ka dan tura shaka wannan shine fartu qatilu kenan ba sallar za ka bari ba ka shiga wani ka shiga fada aiwa kenan in ya sake zawa sai ka tunkuda shaka idan yazo ya wuce kuma wannan kuma tsakanin shi da ubangijin shi e shi ne fartuƙatilu kenan ka sake mai da shi ne da tunkuɗawar da ta haita fari kenan daga wani tsayar da shi za ka yi an yi sake dawowa kenan akwai alamar shaidanci tare da shi sai ka ɗan tunkuɗa shaka fa'in a ba in ya ƙiya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa'in na ma'ahu alƙari tare da shi akwai shaidan wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahu ma bayna aydihim wa ma khalfahum a ƙurana su ne abokai ƙarin kowa iya da iya da irin nashi kowa iya da shaidan ishi watakila kai da lattijo a masallacin gaba ɗaya wani yaro ɗan shekara sha biyar ka zo za ka wuce gaban shi baka an kada ba ya ma haka kawai shaidan ya zo sai ƙarin ina naka na shaidan ina naka sai ya ce maka yanzu wannan ɗan yaron zai tsira ka ko sai ka hau ko kuma kana jin kanka ɗan ajin tabarkalla ne kai a wajen kuma aka samu dan tsugulutu wani jigari-jigari ana mai kallon arazilu na badiyar ra'ayi ana gaba bakin kowa mai ke sai in ya tsayar da kai wannan wannan zai tsaye da ka waye shi kawuce sai ka haru da shi ne manzala ce fa'in da ma'ahul ƙarin to wannan ƙarin in na manzala sallallahu alaihi sallama manzala ya ce ni allah taimake na ya musulunta da haka baya baya tun kuɗa ne akan aikata wani aiki sai aikin da yake alheri ne to wanda ba manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ba sai ya shiga gwagwarmaya kenan sai a yi tafafatawa inna hula kuma aduwun mubin ne wa ya kulu kuma ya kasance manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza salla ahadukum ila suturatin idan ɗayan ku yayi salla kuma a gaban shi ya sanya sutura falyadnu minha ya kusanci wannan suturar tashi kada zaman to tsakaninka da suturarka wajen zira'i biyar to kaga har abin ya fita daga cikin ba kan ba sutura ba taka ba kenan fal yabnu minha sai ka dan sai ka kusance ta kenan karka yi nisa da sutura taka sosai fal yabnu minha a la la yaqta la yaqta ash-shaytan alayhi salatahu kar ya bar shaytan ya yanke mishi sallah saboda in kai nisa da sutura kenan suturan nan wani abu ne wanda yake hassas a cikin sallah kuma akwai irin abubuwa da Allah ya zuba tare da suturai kaga kenan nisantanta yana sanya har shedan yazo yake maka sallah wa kana ahyanan kuma ya kasance wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya taharra salata yana son yin sallah inda al-ustuwana al-ustuwana ma yake cewa jam'u asatin al-ustuwana zai zama to mufradi asatin sai zama to jam'in shi idan ka ce al-ustuwanatu ana nihin al-amud gimshiki wannan gimshiki ne yago misali an kammala sallah ina so zan yi nafila sai in zo in sanya wannan gimshike ya zamantum a matsayin sutura wani ɗauki wancan ya zamantum shi a matsayin sutura kaga duk wanda zai zo ya wuce dai sai ya bi gaban suturar ka ba zai bi gaban ka da tsakanin ka ba da kai da wannan suturar taka kenan shine al-uswana shi ne ke cewa kana sab ahyanan yataharra as-salatu inda inda al-uswanatu allati fi masjidihi wanda take cikin masallacin shi gimshikin da aka sa a cikin masallaci manzalla yana yana kokari yayin sallah a daidai wannan gimshikin kenan yin sallah gindin wannan gimshikin shi daga cikin sunnon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana idza salla fi fada'il ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan yayi sallah a fada wuri wanda yake farfajiya ba komi ba wani icce wanda za a sa ya sutura ba wani ba gimshikin ba masallaci wani wurin babu dai abin da zai sashi a matsayin sutura me yake yi laisa fihi shay yastatiru bihi babu abin da zai iya sanya ya zama tumashi a matsayin sutura gharaza baina yadayhi sai ya caka a gaban shi sai ya caka hirbatan idan ka ce hirbatan suka ce alatun min hadid qasira mahduda mahdudatu ra'si yakunu fi ar-rumhi allati yud'an biha kam kam mashi wannan karhen nan to kamar irin wannan karhen sai ya sanya shi a matsayin sai ya caka shi kenan ya zama a matsayin kamar suturan shi sai ya salla zuwa gare shi to shi kuma wannan tsawon shi yayi kamar yaya ya danganta ko akwai masu tsohon to shi da almuhim kenan hirba kenan wannan wannan kan na ƙarfi na na shi wannan mashi za a ce ko mashi ko na mashi kenan sai ya sai ya sai ya caka shi kenan a gaban shi sai zama to mashi a matsayin sutura fa salla ilaiha sai manzo Allah ya salla kenan zuwa ga wannan hirba din wannan kan na mashi ilaiha wan nas wara'ahu su ko mutane suna bayan shi kinan duka magana akan zai sanya sutura a jininsa a cikin sallah ko kuma a ce in ka zo yin sallah kenan ka hanka fara sallar nan wa ahyanan wani lokaci kuma kana kana eh ana kafa duk wani abin da yake da tsawo ba eh ana ana sawa ba sai sanda ba komai ma zai iya zamantowa sutura kamar yadda bayanin zai zo a nan gaba eh laici ne aiwa to su da wani karhi ne yake sawa to wannan karhin sai manzo Allah ya sa shi a gaban shi kenan zama to shi a matsayin sutura to idan zama to ko babu wannan kenan nan kamar suna faɗin abin da ya sa din kenan ya sa wannan abin na karhi kenan a matsayin suturan shi wanda doka kuma za mu zo mu ji kenan nan hallo mun samu bayan abun mashi ma mun samu gimshiki shi ma ya ɗaya daga cikin abin da za ka sanya sutura to akwai wasu ababe ma wanda za su zo a nan gaba kusan komi yana iya zamantowa a matsayin sutura sai ka ɗauke shi a matsayin sutura yanzu misali za ka yi sallah a waje ga can wancan adaidaita sauran in ka tsaya yammacin shi ka kallo gabas sai ka ɗauki adaidaita sauran a matsayin a matsayin sutura misali wani moto ne a tsaye zai iya zamanto maka a matsayin sutura dukkan wani abu dai zai iya zamanto a matsayin sutura kamar yadda bayanai za su zo a nan gaba shi kawai duk duk a to to wannan kuma wata matsala ce da mai to wannan wani abu ne daban kenan duk abin da yake da dan tsayi dai zaka iya sashi a gaban kuma zamu zo mu ga tsayin ma kaman tsayi daidai yaya shi ne ke cewa aiwa fi fada'in laysa fihi shay'un yastatiru bihi gharaza bayna yadayhi hirbatan fa salla ilayha wan nas wara'ahu wa ahyanan kana yu'rid aw yu'arrid rahilatahu fa yusalli ilaiha wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yana gicciye gicciye taguwar shi kenan raƙumar shi raƙuma da yake da sai yayi sallah zuwa gare ta a matsayin kamar ita ce suturar shi to kenan yanzu bayan gimshiki bayan kenan ga hallo raƙumi ma yana iya zamantowa abinda za a yi sutura akan shi to sai dai anan kuma as-su'alu alladhi yufridu nafsahu shine ai a cikin wuraren da aka hana yin sallah akwai mawaɗin mawaɗin ibil inda ake daure da wannan rakun mako to misali ba wajen ƙarfe sun bane ba kana cikin bulaguro a saman rakuminka sai ka sun koyar da shi ya zamna ka sabka za ka yi sallah kana iya ɗaukan wannan rakumin ya zama maka a matsayin sutura tunda nan ai ba wajen ƙarfe su bane ba eh wannan wucin gadi ne ba ka malaka cewa wa hadha khilafu salat wannan kuma sabanin yin sallah fi a'qanil ibli kenan a wajen ƙarme ko kuma garke na garke na raƙumma saɓane shi fa innahu saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naha anha yayi hani akan yin sallah a inda ake inda yake garken raƙumma ne ko kuma inda ake ƙarme raƙumma wa ahyanan wani lokaci kuma sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu ar-rahla fayadilahu manzala sallallahu alaihi yana dokan ar-rahl idan ka ce ar-rahl shine ma yudau ala zahri al-jamali li yurkab yana dokan sirdi sirdu raqumi fa ya'dilahu sai ya daidaita shi aya ko ta sanda a bayan shi ta danyi haka to wannan sanda sandan sai ya dauke ta a matsayin kamar ita ce sutura kenan in ka fahimci kawai kusan komai na iya zaman to inda iya dan tsawo sama kadan zai iya zaman to maka a matsayin a matsayin sutura fa yusalli ila akhiratihi sai yayi salla kiran karshen sirdin shine inda akwai wannan asan da sallan ta dan kwanta haka dan kenan manzo Allah sai ya dauke shi a matsayin a matsayin suturai suturai shi kenan wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa idza wada'a ahadukum baina idza wada'a ahadakum baina yadayhi mithla mubkhiratar rahl idan dayan ku ya ya ajje a gaban shi kwatankwacin wannan shi sun karshen sirdi na raƙumi sirdi raƙumi yana da wani yana da wani wannan mai tsawo yawa to wannan iccen nan in ka sanya shi a gabanka kana sallah to maza laika ta falyu salli kai sallanka kar wani abu kan wani abu daga maka hankali wala yubali man marra wara azalika kuma kar ka kula da mutumin da ya wuce a bayan kenan bayan wannan wannan sirdin kenan ba tsakaninka da kai da sirdin ba kenan ya wuce bayan wannan sirdin wannan kai kai dame ka sallaka tana da daren da kam ko kuma a ce shi wancan wanda ya wuce bai laifi ba wa salla marratan ila shajaratin kuma an taba samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi salla ya sanya itaciya ta zamanto a matsayin sutura kenan dai bi ikhtisar shadid kumiyar kumiyar ila ya zamanto a matsayin sutura inda ya daga ya daga sama kadan wa kana ahyanan ya kasance kuma wani lokaci yusalli ila sariri manzala yana salla yana yana mai dokan gadan ummu na Aisha a matsayin sutura mm gadan shine a matsayin sutura yake cewa wa Aisha radiyallahu anha muqaji'a alaihi ita kuma Aisha tana kwance a saman wannan gadan tahta qatifatiha karkashin katifarta qatifa kaman shine nau'in nau'in abun ruhuwa wanda za ka iya shimfiɗa rabi kuma ka rufu da rabi muni a nan an muka ce katifa muna nihin matala ko to nan kaga yab ta ta katifati ba zai fasartu ba tunda ba na za mu tiya kwanta a ƙasa kuma ya ɗora masala a saman shi to katifa kenan katifa shine kamar abin da za ka shimfiɗa rabi kuma halin sai ka rufu da rabi kamar bargo kawai kenan ta ta katifati ko kuma dara ko wani makamancin wannan kenan ita tana saman tana saman gadan shi kuma manzo sallallahu alaihi yana sallah kuma ya sanya gadan a matsayin a matsayin sutura wa kana sallallahu alaihi wasallama la yada shay'an yamurru bainahu wa bainas sutura manzo Allah sam bai barin wani abu ya zo ya shiga tsakanin shi da wannan suturan nan baya bari faqad ya kasance ma kana yusalli ya kasance yana sallah wani lokaci iz ja'at shatun tas'a bayna yadayhi sai ga wata akuya ta zo tana tahiya a gaban shi kenan za ta shiga tsakanin shi da shi da da shi da sutura fasa'aha fasa'aha mana fasabaqaha sai manzo Allah yayi gaugawa sai ya riga yi wannan akwai kenan ka ita ta zo ta shiga tsakanin shi da suturar shi hatta alzaqa batnahu bil hadidi har sai da ya hada cikin shi da da bangon masallaci kenan misali kana sallah sai ga wani yaro yanzu shi bai san da ka dosa ba sai kai gaugawa sai ka zo ka ka hade da suturar taka kare su duk wasan da zai yi wasan shi a bayanka eh an bukata ya kama za ka yi ruku'i kaga tsakaninka da suturan bai baka dama sai ka yi baya ba sai ka ruku'i to wannan gaba da bayan nan daidai yake da irin wancan hawa minbari da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi eh kenan ayyuka ne wanda ba sa bata sallah ko ba sa sa sallah ta samu faci barazana a mata kabli ko baji saboda manzala sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya zo yana sallah alhassan ne ko al-husayn ya zo ya hau saman saman wuyan shi saman gadon bayan shi sai da kama abin da yake kaf ya safka sujada ta yi tsawo eh wannan kuma hadisin malamai suna kawo shi nuna cewa yara in suka zo masallaci a barkoransu tunda shi yaro ne karami wanda har ya zo ya hau ya zama to ya yi ma tasiri akan jagoranci sallar gaba daya an dogon ruku yaro yana saman gadon bayan manzala sallallahu alaihi wasallam yana taɓa san shi malamai suka ce har su wani sabisi da karka ya gani wai lahiya lahiya haka kenan kaga halaccin kan yanzu a kore su ko a maida su wani bangare a a kawo su a sassa su cikin tsakanin tsakanin mutane kenan da ba za su yi wasa ba ko za su gane girman abu to shi ne ke shafa sa'aha hatta alzaka batanahu bil ha'idi wa marrat min wara'ihi akuya ta wuce daga bayan shi kenan da ta zo za ta wuce za ta shiga tsakanin shi da sutura sai rigaye ta sai da haka katanga ita kuma dole kenan daga bayan ta ta wuce malik ya ce wa salla kenan waɗannan abubuwan da malik ya kawo gaba ɗayan hadisai ne kawai an ana ce aka cire babu an fulan an fulan amma duka hadisai ne kenan ba ba hira bace malik ya kawo haka kawai wa salla sallallahu alaihi wasallama salatan maktubatan faddamma yadahu wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana salla ta farilla sai aka ga ya jimki hannun shi ko kuma ya jimki tsakanin hannun shi guda biyu na'am na'am kamar ya kai cafka falamma salla lokacin da ya gama salla qalu ya rasulullahi ahadatha fi salati shay'un ya ma akin Allah akwai wani abin da ya faru a cikin sallah ne sun ga ya kai ya kai hari qala la mazalla yace a illa anna shaytana arada an yamurra bayna yadayya a kawai ba wani abu ya faru ba shaytan ne da ya so ya bi tsakanina kenan ya bi tsakanin da ni sallata ya shiga tsaka ya bi ya wuce ta gaba na ina sallah manzala ce fa khanabtuhu sai na shaƙe shi wannan cafkar da yake shaƙe shi ne manzala ya ce hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi har sai da naji sanyin halshen shedan a saman hannuna na'am sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya kai kenan makura cewa duk mutumin da zai shiga tsakaninka da kai da in ta kai ma mutumin ya sakar iyo gaba kai shi ya wuce daga bayan naka a zauna lahiya mazala yake cewa sallallahu alaihi wasallama waimullahi waimullahi kenan hamzatul wasl kenan waimullahi ina mai muku rantsuwa da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi in ba dan abinda dan uwana ba ya riga ni da shi annabi Sulaiman yace Allah ka bani mulkin da ba za- baka ba kowa ba a cikin cikin halittu mazala yake cewa lartubita ila sariyatin min sawari masjid hatta yatifa bihi wildana ahlul madina ya ce wallahi da sai rike shi nan da nai da zan rike shi har sai an zo an ɗarme shi a wani gimshiki daga cikin gimshikan masallaci yara su zo su rika ɗawafi suna gashi-gashi ɗan nan ya ce in ba da addu'ar annabi annabi suleiman ba famanista ɗa'a mazala ke to don haka kuma ku rike famanista ɗa'a duk wanda zai iya allah ya hula bai na huwa bai na alƙibla ahad kar wani ya zo ya shiga da tsakaninka da kai da alƙiblarka mana sallarka falyafa'al ka aikata to kaga manzo Allah ya shaki shedan kina halatta wani ya zo ka shaki shi a sai dai kai kokari kai yanda za za za wannan kenan famanist gurgurdan yanda zaka iya famanist ta an la yaqula bainahu bainal qibla ahad falyafa'al kenan kai gurgurdan yanda zaka iya kar wani ya shiga tsakaninka da kai da suturarka wa kana yaqulu kuma ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu idan dayan ku yayi sallah zuwa ga sutura yasturuhu minan nas kenan sutura take suturce shi da mutane kenan ta shiga tsakanin shi da mutane fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi sai wani so ya zo yayi kutse kenan ya wuce gaban shi me ya kamata yi manzo Allah yake cewa falyadfa fi naharihi manzala ce tunkuɗa shi naharihi suka ce a'ala sadr mawdi'ul qilada wal aql shine kololuwar kirji mawdi'ul qilada inda in mata suka sanya suka sanya wannan mai sunanta sarka ai nawa ne suke tsaya ko to nan saman kirjin shi saman kirjin shi zaka tunkuɗa shi idan mutum yazo zai zai zai ketara maka sallaka haka ake cewa da Hausa ko aiwa ya zo kenan zai shiga tsakaninka da kai da sutura manzon Allah yake cewa fal yadfa fi nahrihi ya tunkuɗe shi kenan a saman kirjin shi li yadra mastata'a kuma yayi kokari ya kare gurgudun da zai iya wa fi riwayatin a wata riwaya kuma fal yamna'hu ya hana shi marrataini su biyu fa in aba in ya iya fal tuqatilu sai ka yake shi ya haro kasa alama ya tiris ya sake harowa ka ɗan sake tunkuɗa shi ya sake harowa to zala ce ka yaƙe shi ta wannan kuma masa ɗata gwargwadon za ka iya eh hanga za shi za ka yi kona makamanci wannan fa inna ma huwa shaitan manzala ya ce wannan mutum ya ce shaitani ne halin shaitancin ne ya tashi kenan yana wannan ɓangare na shaitanci na haka kenan ka tunkuɗa shi wa kana ya ƙulu kuma ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa lau ya'lamul maru بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ماذا لك لو يعلم المار أي الذي يمر بين يدي المصلي mutumin da zai zo gaban mai sallah ya wuce manzala ya ce inda ya san ma za alaihi mi yake kashi na zunubi ka zo ga sutura mutum ya sanya sutura komai tsakanin shi da sutura kawai ka zo ka bi tsakanin shi da shi da sutura da tashi da ka san abin da ke tare da kai na laifi lakana an yaqifa 40 da ka tsaya 40 khairan lahu shi alheri a gare ka min an yamurra akan ka zo ka wuce baina yadaihi tsakanin shi da shi da suturar shi to anan malamai suka rika kai kawo na'am
wannan 40 din 40 sana 40 yawman 40 arba'ata shi sumu 40 asa- asabi' sa'at awa 40 ne ko kwana 40 ko wata 40 ko shekara 40 to ga da yawa daga cikin malamai suka ce wannan hadisin nan da yake kaman kashedi ne ake kakka yarda ka bi gaban mai sallah suka ce a bar shi haka nan a sake a ɗauke shi wanda ya yi tsananin shekara 40 da ka wuce gaban mai sallah da shi tsakanin ka shiga tsakanin shi da shi da sutura shi gwanda ka tsaya shekara arba'in daidai shi daidai irin wannan hadisin da Allah ke cewa a wannan ayar da take bayana akan hafizu ala salawati wa salatil wusta sallah ta tsakiya ko aka ce sallar la'asar hadisi yake cewa duk mutumin da sallar la'asar ta bar shi a cikin jama'a fa ka annama watira ahlahu kamar yayi asaran iyalin shi to ake cewa ladan wannan sallace a ladan wannan wunin ne a wani kaso ne na cikin duke shi malamai suka ce a wannan hadisin yadda yake da zahirin haka a bar shi a haka na'am na'am kawai kaman ka rasa komi da komi ne kaman ga kanan yau yau ka zo duniya za ka fara za ka fara in in kuɗi ne gare ka to kamar yau za ka fara neman kuɗi in ilimi ne gare ka kamar yau za ka fara iyalinka da gidajen da kake da duk wata kadara duk abin da ka mallaka a cikin rayuwarka da al'ummar da ka sani duka sun tashi a tutar babu kamar haka kamar kwantar ɗinka ya komo zero suka ce a bar shi a haka nan da ɗimi-ɗimin shi to shi ma haka wanda suka ce a bar shi a shekara arba'in ka shiga tsakanin mutum da shi da sallar shi tsakanin shi da sutura gwanda ka tsaya shekara arba'in khairan lahu shi ne mafi alheri a gare ka min an ya murra bai na yadda akan ka bi gaban mai sallar ka wuce to wannan shine mas'alar da ta shahi as-suturatu abin da ya shahi sutura kuma da wajibinta malam ya kawo su masail anan malik ta mahi sutura me yake ce sutura malik ce hiya ma yadahu al-musalli amamahu fi salati bainahuma wa bain mawdi'i sujudi qadra mamarra sha shine abin da mai sallah zai sa a gaban shi tsakanin da tsakanin shi da inda zai yi sujada an yi sujada inda suturar shi bai wuce ba inda akuya za ta wuce wannan ita yake ce sutura kenan in za ka tsaya ka yi ƙoƙari matuƙa suturar ka yi zamanto alaƙal ta zamanto zira'i nawa zira'i uku yanzu misali wani tafin ya kai zira'i uku ba zai ci zira'i uku sai dai biyu an ya ƙoƙari ko to galibi in ka yi sujada a saman shana in dai ka tsaya ana in ka ce za ka ajiye goshinka ana to a takwari kake ka yi wani nau'i na cibrewa in kana so ka wanzu sosai ka ja wannan gadon bayan ka ya daidaitu to sai ka wuce adadin wannan na'am kenan ka yi kokari matuƙa lasiyawa misali irin wuraren da wurin da kake sallah a cikin gidanka saboda galibi wurare ne watakila ke matattu nan da wurin sallah ne hatta da yara ba sa wasa a wajen da sauransu ne kenan ya zamanto ka ko in auna ma za ka yi ka auna zira'i ɗaya zira'i biyu zira'i uku ga inda zan tsaya ga sutura ta ga inda goshina zai tsaya daidai inda akwai za ta iya bi na'am wannan shine sutura in jimala mas'ala ta biyu yake cewa ma ma hiya al-hikma min mashru'iyyati sutura miye hikimar da ta sa aka shar'anta ita sutura to shi kuma hikima a cikin ababen da addini ya kawo Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hikima yana yiwa ka gane yana yiwa ka gane an gane kenan ba dole bane sai ka rika kokonton to da aka ce kaza miye hikima a ciki a kawai hik- babu babbar hikima kamar kawai ƙarshe Allah ya ce kai ko kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sai ka huta ma ranka saboda sodiya malamai suna suna suna ta bayanin cewa kamar ana ta kokarin a rika zakulo wasu abubuwa na hikima la sai ma a kwa- kwanaki kwanakin nan ko kuma a ce shekaru shekaru nan na na ƙarshe to shi malam anan yayi kokarin cewa me hikima na sanya sutura sai ka ce al hikmatu malamai suke cewa min mashru'iyyati sutura annaha takunu haddan lil musalli kamar iyaka ce wadda mutum zai sa game da sallar shi kuma game da mutumin da zai bi gaban shi kenan an yahuta daga cikin wannan haddin na sutura yana iya wucewa in yahuta daga cikin wannan haddin na zira'i uku kenan ba a sanya suturar nan ba to rashin sanya sutura kuma laifi ne kenan shine malai ke cewa hikma kamar da malai suka ambata haddad lil musalli yamna al mar bay bayn al maru bayna yadayhi kenan da zai ya sanya hana mutumin da zai bi gaban shi kenan kare bi gaban shi tsakanin shi da sa- da shi da sallar shi wa haddan li basarihi kuma kaman ka sanya wa inda zaka kalla iyaka saboda inda zaka kalla inda zaka yi sujjada zaka kalla ba yawo ba za ka rika iya nufin kallice ka kallice la wannan sutura taka kenan inda ka sanya sutura tsakanin suturarka da inda za ka yi sujada daidai inda akwai za ta wuce kenan kusa da suturarka anan za ka ajiye idanka na idanunka za su za su tabbata yake cewa wa haddan li basarihi id min as-sunnati alla ya alla alla yajuzu bi basarihi wana an yatajawaza an yatajawaza al-basar kar ganinka ya wuce mahalla sujudihi inda za ka yi sujada kada zama to ga inda za yi sujada kuma ga can inda nake kallo bai kamata ba kuma akwai wa'idi akwai akwai kashe da jan kunne akan haka saboda yin haka nan yana zai iya sanya ka watakila ya zamanto a wannan sallar da za ka yi ko kuma a ce wannan wannan abin da kai ya jawo maka wani abu na daban hadisin zai zo mutumin da yake wange-wange ya kalli can ya kallo nan a zai wata Allah zai iya sauya mishi halittar shi ma gaba daya malaci almas'alatu salisa mas'ala ta uku shine ma miqdaru ma yakunu baina yaday almusalli was sutra kaman gurgurdan abin da ya kamata ya kasance gurgurdan shine zira'i uku wa yakunu irtifa' as-sutra 'an al-ardi thulusai az-zira thulusai az-zira yace kuma ya zamanto daguwar ita suturai kaso biyu ne cikin ukun zira'i yanzu ba nan bane zira'i sai ka sashi kashi uku an kasa kashi uku sai ka ɗauki kashi biyu to abinda za ka sanya sutura ya zama ta ɗauki tsawon kaman kashi biyu nan shi ke na zama sutura shi maganar da malaye ke kenan har yake cewa faqad faqad warada fil hadith kenan hadisin da ya gabata wancan na sirdin ragumi kenan suka ce adadin tsawon shi daidai haka ne wa gairi hamil min al da sauran wasu maganganu na daban malika ta wakhtalafu fi taqdiriha bi fi'li zalika fa qila zira'u wa qila thulutha zira'i wa huwa al ashhar to magana akan tsawon abin da zaka ajjan nan dole zaman to kaso biyu daga cikin uku zira'in ka ko to wasu suka ce a dole sai ya kai zira'i daya wasu suka ce a an ya dauki kaso biyu a cikin zira'i yayi to shi dai nihayatul kalam kaman karshen magana da malamai suka ta zuwa kare shi kawai duk abin da yake da dan tsawo kawai kana iya ji shi a matsayin abin da sutura wani tarhus ne wani karaf ne wani wata kwal- kwalba ce a wannan ya gajar ta jiya yawa aka juya shi wanda ke kenan dai mutum ya samu ɗabu mai dan tsawo kenan sai a ji shi a matsayin sai zama to kamar shine matsayin sutura wanda za ka sanya lokacin da za ka yi sallah wannan su ne kaɗan daga cikin matsaloli wanda suke da alaƙa da abin da ya shafi sutura sai ma laikita mahiya al'adabu al-mashru'a fi sutura wasu ladubba ne aka shar'anta a wajen sanya wannan ita wannan sutura sai ce hunaka jumlatun min al'adabi al-mashru'a hiya abu na harko daga cikin a, ladubba na sutura an yakuna baina sutura wa bainal musalli salasata azru'in ya zama to tsakaninka da kai da inda za ka yi sujada zira'i nawa zira'i uku daga inda za ka tsaya zuwa sujada zira'i uku wannan shi ne abu na warko abu na biyu an yakuna baina mahalli sujudi wa sutura kadra mururi sha ya zaman to daga inda ka ajje goshin ka kai sujada zuwa ita wannan sutura taka ya zaman to daidai daidai wucewa wucewa akuya biyu kenan jayi al'amru salis na uku annahu idza marra idza marrat bahimatun aw tiflun saghirun la yumayyizu أو لا لا يميز وأرا لا يميز وأراد المرور بين يدي المصلي وسترته لا يدعه kuma idan wata akuya ko wata dabba ko kuma wani yaro dan karami wanda baya tantance abubuwa sai yazo zai wuce tsakanin karkai da sutura to karka bar shi bal yataqaddamu hatta yamurra min khalfihi sai kai gaba har sai yaron ko kuma abin da shi bai hankalta da yazo ya wuce ta ta bayan ka wannan shi na uku abu na hudu malaki cewa ma ya ta'allaku bil muslim idza ra'a al insan yusalli fala yamurru bayna yadayhi wajibi ne akan mutum musulmi in kaga wanda yana sallah kar ka zo ka shiga tsakanin shi da shi da suturar shi sai dai a cikin hali na dan adamtaka mantuwa ko ba gani ko na makamancin wannan kuma in ka shigo to wa alal musalli an yudafi'a man yuridu al-murur bayna yadayhi idza kana mumayyizan aqilan kai kuma da kake sallah aka zo a shiga tsakaninka da kai da suturanka to wajibi ne ka tsaya ka kare wannan mutumin idan zamanto yana tantance abubuwa ko mutum ne mai hankali to sai ka sai ka kare shi saboda hadisan da suka gabata a waɗannan su ne ababe guda uku da suke da alaka da abin da ya shahi da abin da ya shahi ladubba na na sutura bayan shi malai kara da cewa ma hukum man yusalli bi ghairi suturatin wa marra bayna yadayhi al mar'atu aw al himaru aw al kalbu al aswad miye hukuncin mutumin da yayi sallah ba sutura da yayi sallah ba sutura sai mace ta zo ta wuce gaban shi ko jakki ya zo ya wuce gaban shi ko kuma kare baki ya zo ya wuce gaban shi hukuncin sallar shi- sallar shi ta tashi daga aiki shine ba- a babi na gaba da malam da malam ya kulla kenan sai mu tashi insha Allah ma ya qaru salat kenan abin da yake yanke mutun sallah to na an ce da mace da shakki da fakin kare zamu ji maganganu da har Aisha ta yi akan ya za a hada su da eh a hada su da kare a hada su da da shakki da fakin kare insha Allah wa alaikum salam la sitira daidai inda zaka yi sujada kawai nan zaka aje ta daidai inda zaka yi sujada in kuma wani abu ne zaka dauka a matsayin sutura shi ma daidai inda zaka yi sujada ne kuma yanzu misali malam usaini ya zauna anan ina so in yi nafila na shigo sai in dauki malam usaini a matsayin sutura ta Mm. Ah, na'am aha to aiwa mumtaz a to to yawa to idan ya zamanto kana da liman da yanzu hukuncinka gaba ɗaya ta tara ya koma kan liman yanzu duk mutumin da ya zo yana bin tsakanin sahu baka da ikon kana shi misali a ce sahu ya ci- sahu ya cika wani daga can wajen bai samu waje ba kuma sahu ya riga ya cika kuma ana akwai wuri kuma an fara sallah sai ya biyo tsakanin kuna taƙin taƙin taƙin ya zo ya- ya kafa kenan tsakanin sahu zuwa sahu in wanda yake da liman ke da babu zancen sutura kai liman ya- ya zama ya maka gammu eh duk wani hukuncin ka ya ɗauke سبحانك اللهم وبحمدك